أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إن إنهم لكاذبون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markar ahadu suna jama'a wanda ke anguwar karkada a birnin da makaram jamhuriyar Nijar. Yau muna Juma'a 24 ga wata na Rabi'u Thani hijira shekara 1444 wanda ya dace da sha bakwai sha takwas ga watan goma sha ɗaya dubu biyu da ishirin da biyu ganin sati da ya gabata mun tsaya cikin tafsirin sotar ankabut mun tsaya aya ta goma sha biyu yau sha Allah za mu tashi aya ta goma sha uku kayan nan tambaya wani da na farko na cewa bashi ne akan wani mamaci sai wannan bashi ya aka ba wani ya biya masu bashin bashinsu sai shi wanda aka ba wannan bashin bai biya wancan bashin ba shin bashin iyakan mamaci na'am iyakan shi ai kudi ba na mamaci ba ne ya biya wani ne ya so ya biya kun ba a biya ba mai bashi na sai ban bashin shi misali a nan manzo Allah sallallahu alaihi wata rani da yake asali bai yin sallah ga wanda ya mutu yana da bashi da farkon al'amari daga baya ne da aka samu wadata sai ce wanda ya mutu iya da bashi da iyalai a kanmu iyalan a kamana kun bashi biya haka mazana ya rikai to daga baya kuma ce an kabar dukiya ta iyalan ka ce daga na wani musulunci kenan an kabar dukiya ce ta iyalan ka ce amma an kabar bashi da ya ku bayi ba na babu annabi shi a kamana su a kamana yaran a kamana bashin zamu biya to kayan a samu wadata haka saboda hadarin bashi baya yin sallah ga wanda yake da bashi ya kusan bashi da rura ce a rayuwa wasu na ɗaukan bashi kamar ka samu dama ne ka ci banza in su hama rukun wanda ake a samu a samu a samu kanka ya warta shi kenan ya ƙare haka mutane da suke ɗaukan kamar ka ci banza ne wanda haɗari ne bashi kudanar sallar sallam iya ba da labarin cewa ana gafarta ma shahidi tun farkon ka bajin shi ko min a gafarta mashi amma ce ban da bashi da har ya ce gaba daya da gaba ce a zo ban da bashi ce yanzu bayan na ba ka amsa malakar jibril zo mun ya ce mun ban da bashi kuma cewa wanda ke bi bashi ba ka zana ce ana daga mai shiga cikin ramar Allah bayan ya mutu sai an biya bashi shi ba karma da bane ba to shine wata ramadana ya zo zai ma wani sahabi sallah sai aka ce da bashi ya ce kuma sallah sai abu katar alƙali ya ce rasulullahi bashi na shi na biya a kaina ce bashi ya taba kaga kan shi ya koma kaga ji na doka annabi mai sallah kwana biyu suka mana abu kata da cewa ka biya ce yanzu na biya ce sai yanzu zai samu sanyi rama kenan dan ya doka kan shi ba zogiya ba sai da aka biya kenan wannan bashi ne ku nema ku sake biya mashi bashin shi ku da ku biya bashi sai ku nemo kuɗi sabo ku biya wancan shi kuma kuma su ke wancan na farko wanda ko ba a duk ko ba wani bashin sai ku bishi ba ku amma ku yanzu shi kuke bi bashi shi kuma can wanda ya mutu wanda ya mutu ana bashi bashi gaskiya magana tunda ba biya ba sai maganar mace ce ta mutu ta bar dukiya to yaran suna da iya kenan ba marayu ba ne haka ne maraya bangaren uba ake kira maraya an yaro da uban shi ba kiran shi mana ko da uwa ta mutu to alakul an maganar dukiyar wannan da uwa ta bari za a baran uban ya ta da ita tabbas uba zai ta da wannan dukiya ta iya shi annan sallallahu alaihi ya hukunta cewa an tauma duka da abin wani ya jajen uban shi ya duka duke shi ya ce da kai da duke duka da uban ka ne kenan uba illa kai ya nan bazaranci kenan idan ya bukata ta kama ya ci ba da ne bai illa kai ya ci na nan bazaranci kwanan kin da haka uba iya da damar da ya jagoranci duki ya shi sai shi wannan iya maganar cewa ya yi tsara dukiya ya yi aiki da mu'amala ta haram ya ci da ɗiyan shi ya yi aure ya yi wane ne yanzu kuma ya tuba ya zai yi to nan sallar ya ci zawon da ba ta tabbata ta jibo ma kaba da ka tuba tana wanke da abin da aka yi ta an tuba shi kenan ya alimi kuma allah gawar da abin da ya wuce yanzu kuma ya gyara gaba shi ne kun abin yi a gyara gaba sai wannan kuma cewa ya halitta ga wali wanda ke kulawa da maraya wajen mai ladabi ya bige shi har ya kuka ganin an ce dan da larabci ne ilimin bi annal qawl ya tadil aishi rahman idza bakir yatim idza bakal yatim cewa ganin an ce abu ne sananne maganar cewa al'ashi tana motsawa an an bigi yawo to wannan magana yaya bugun mara to dai magana hadisi bu san shi ba balle mai hukunci kai da ka rubuto shi ka aiko min daga nazo amma bugun maraya ɗan bugu ne don ladabi ba na cutarwa ba ba a barin da yana maraya lalace ba wanda haɗu ana bugun maraya in ladabi ne bugu daidai gwargwado ba cutarwa ba yana za a bugi mai uba don kai lalace sai maraya za a bugi shi don kai lalace ba da dama lalace ba a bar shi abin da ya ga dama ya lalace wani ba magana ba ce ba ba inda aka hana bugun maraya in bugu na ladabi kuma hadisan ka ina fata ka hayan tashi ko ba mun tashi daga kamen da hutu ne ma yin kawo yanzu kenan sai mu tashi aya ta goma sha uku insha Allah
wala yahmilun asqalahum wa asqalan ma'a asqalihim wala yus'alunna yawma al-qiyamati amma kanu yaftarun
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون yan wa'aya da ta huce kahin wannan tana ba mu labarin wasu farkon al'amuran annabi yana raye wasu manyan gari kahurai suke cewa mabiya don ru da cewa da kuke cewa kuna tsoron azaba ce don kuka bi mun ko kuka ba addininmu akwai wata azaba gobe kiyama to azabar an aka da mu gobe kiyama mun doke azabar za mu doke mu kuma abana azaba bar ku zo mu tafi ku zo ku bi mu azaba mun doka wannan haka suke wada Allah karshe ya ga mana cewa innahum lakadibun wannan magana ƙarya suke ba sa doke laifi kowa ina kasu roƙe ku da cewa za su ɗoke zunuban ƙaryar su har ma halaka cewa la ya hamilu na asƙalin wa asƙalin ma asƙalin layin ba ma cewa wani za su ɗoki layinsu na karan kansu wanda suka yi na bautar wani allah kuma saɓan allah kuma da laifin wanda suka ɓatar da su laifin ya kuma yi laifin ɓatar da su da suka yi ƙarƙashin wannan ruwayoyi suke zauwa masu magana cewa nan sada sun iya magana cewa wanda duk wanda ya kira a kan shari'a man da ya lahuda Allah min ujur matan sun ujur matan tabi'ahu zuwa ƙarshen duk wanda ya kira zuwa ga shari'a iya da ladan waɗanda suka bi shi kuma na ilamun kiyama har tashin kiyama na biya an yi kusa min ujur mashi'al ba tare ba a rage wancan ladan wancan in kai kira zuwa ga shari'a wani ya bi za a baka ladan duk wanda ya bi wannan hanya ba tare ba an rike ladansu haka wanda illa dalala duk wanda ya kira zuwa ga bata kuma shi ma kan alayhi ism ta a samu tabi'a iya da laifi laifin shi da laifin duk wanda ya fuska wannan bata shi ma tashi kiyama ba doki na kowa ha kenan kira zuwa ga bata wani shi magana cewa man sanna sunatan hasana man sanna sunatan sayyi'a ta kawo magana wanda har malaman bid'a suna kawo shi hujja akan wai magana sunna magana bid'a hasana cewa annabi ya ce wanda ya sunnanta sunna kyakkyawa iya da ladanta da ladan wanda ya ta tashin kiyama wannan an ce sunna san kullum hadarin bid'a da ake da ra'ayi ana hujja akan sunna kyakkyawa iya so shi wai ka hujja bid'a hasana wai ka maka wannan ruwaya ana maganar sunna kana maganar bid'a shi ne zan ta sunna kyakkyawa wanda ya sunnanta ta bid'a ma'ana mummunan aiki ka sunnanta nan ɗan uwan annabi ya magana ina ne kullum ko aya ko hadisi za ka ji gane in ma kai ba gane ba a kan me ya saba ko za ka gane inda za ka ba man sana sunatan hasana ko sayya ya zo karkashin wani aiki ne a aikace wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana kan shi annabi sallallahu alaihi wasallam iya zamne kabila ta mudar sun zo daga daji mutan daji ne musulmi ne suka zo garin madina cikin halin wahala talauci da yunwa zan wasu abin kwari abin ya tsada mai hankali abin ya dame shi ya yi kira da cewa a taimaka a taimaka wa waɗannan bayan Allah mai abinci mai kaya a kawo wannan ya sa aka yi shuru babu wanda ya gano kamar yi wazi ne ba san ba a kace ba a kace ba sai a cikin wasu ka zama nan sai wani ya tashi ce gida sai ya ɗauko ɗaba a cikin hannun shi ɗan abinci a cikin hannun shi sai ya zo ajiye a gaban nan sai zama ya ajiye ɗan abincin da ya kawo gaban nan sai yanzu a gano a ashe bukatar ake a kawo yanzu nan da nan wanda ya tashi mai sa'i mai kaza mai kaya nan da nan sai ga kaya baga guda ta kaya an tara da baga guda ta abinci a nan nan sarar sun muke maganar mansan sun ta hasana kin nan miya ne muke magana wannan bawan allah da aka yi kira wanda ya fara ɗan kaɗan ne ya kawo ai ga ganin yayi ne saura suka yi koyi da shi suka kawo nasu kyaunar duk wanda ya biyo bayan wannan aikin da ya yi wannan zai ɗan kaɗan na warko iya da ladansu na kaganin wani aiki ne manzan Allah ya ce a yi sassanama shi ne sunnatar hasana an kai za a baka lada ba sunnaka ba ta manzan Allah abin da ya ce a yi na shari'a in wakon misali duk wani aikin alkhairi ta bata shari'a sai ba a yi a gari ka zo ka fara dalilin da sai ake yi za a baka wannan lada duk wanda ya hada shi kiyama kana muka misali magana misali hijabi ko wata da wasu ku hada hijabi a garin nan to wannan masu waye ne ka san masu waye ne duk wanda ya hijabi a bayan suna da ladan shi ba an cewa na ba duk masu waye ne suka hada aka koyi da su suna da lada don misali ne kenan haka wani aikin banna mara kyau aka hana ba kyau a gari mutane ba su gano ba kudin gidan giya ya kawara ba don an samu kudi ko ba a gano ba wurin da ake wurin jakafat wajen abu mawani ba samu kudi ko kale kale ce femi kai ka gano a gari ne ka musu a sha ba samun kudi ne he wannan yayi kalanda ce ne ta abin da na banza he kai ka fara a sha abu na samu he wani to duk wannan garin da kawai annai duk wanda ya tashi kiyama kana da kamar banna ce kai shari kai in dai kaga kawa kana ladan in zai kana zini wannan shine ma'ana wacce magana bai hukunta cewa magana a addini da kawo naka sai dai kuma ka sunnanta sunna ma'ana mummuna bid'a kenan wannan kuma kankara a kamar tashin kiyama Allah kiyaye tunan da kenan Allah subhanahu wata'ala ce wala yahmiluna atqalahum wa atqalan ma atqalihim lalle za su dauki zinihin su shine yaunin da yaunin wasu tare da nasu kuma wani su allun da yau na kiyamata amma kanu mutum kuma gobe kiyama za a masu tambaya kan ƙarya suka kirkira da sunan addini ko suka dangana ma Allah gobe kiyama da zai masu tambaya akan wannan magana Allah ce gaba
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون نعم نعم كما أنوا شنو أتاك ما مثلا تسلية تسلية dan kwantar ma da hankali a baka haƙuri don in me kake ciki haka wani labari wanda kai zai kwantar ma da hankali nan ganin annabi sallallahu alaihi wasallama ya gamu da irin wannan cikas din da'awa da taurin kai da rigima da ja da baya sai ake bashi labarin wani annaba kafin shi shugaban cewa nan an harko ma cewa annaban harko bayan adam sama kasa in dai magana wa'azi ce annabi nuhu alaihi salam Allah ya ce wala qad arsalna nuhan ila qaumi haƙiƙa tabbas Allah ya ce mun aiko da nuhu zuwa ga mutanen shi a matsayin manzo kuma falabisa fihim alfa sanata ila 50 ama zaman wa'azi kurin da yi wa'azi kurin ba hudunan rayuwar shi ba da riga mu za mu gana magabata sai da ya zaman wa'azi kurin shekara 950 dubu ba hamsin wannan kurin ta wa'azi ba shekara ka duka sattin ba kai ko kaza zaman kurin wa'azi ne kurin shekara 950 kowane ta wa'azi ce yayi shi ne usaimin na mawa da ake cewa kai yanzu dawa kai awa ɗaya ka iya ka tada hankalinka ka ce ka fasa ma ka ce ka yi hushi awa ɗaya wasu ɗan muka ɗan cikas ka tada hankalinka shekara dubu aka yi ba musu ala wani iya kai ma gaya wurin mai da'awa bai gajiya bai gajiya shari'a ta Allah ce kai aikin ka kira ne eh eh kai na ka kira ne kuma shari'a kai sai garin kana sallah kana ibada kana sallah haka ibada haka da'awa take koran kai kana yi shari'a kuma annan Allah gurin ka san abin da ke kan gurin wannan ka bayi na Allah ne gurin haka zaka yi gurin illa masha Allah gurin wa'annan mutane da nuhu ya zama shekara 950 wannan shekaru da ya bai sa ba suka amsa kira har fa'akatun tufan wahu zalimun har ruwan tufana ya zo ya kama su suna matsayin mushrikai kafirai kuma karkace wai da awar iyayi da ya babu labari alawa labari inni da auto qaumi laylan wa nahara falam sunu du'a illa firara kiran yace Allah na kira mutane dare da rana sai ce zuma ni alanta da hun wasu da saru na musu kira a bayyane na ya boye duk abin da zai yayi tsawon shekaru duk nau'in da ake kira da awa doka ya je gida a cikin jama'a a keɓance ba hanya uslubin na biyu ba na da'awa zuwa ga Allah su yi imani amma illa tsara gudun gaskiya suka yi hakanan shiriya ta Allah ce shi mai wa'azi kurin yi yake yi suna haka har ruwan tufa na ya zo wanda ya hallakar da su gaba ɗaya suna matsayin kafuransu ba su ba imani fa'anjainahu wa ashabar safina fa'anjainahu wa ashabar safinati wa ja'alnaha ayatan lil'alamin wannan ruwa da ya zo fa'anjainahu wa ashabar safina mun tsiratar da shi nuhu da 'yan jirgi kenan masu imani kurin nan duk mai imani shi ya shiga hikimar Allah mai imani shi ke yarda da cewa wannan jirgin ruwa ɗin an shiga za a tsira mara imani ya kamar shirme ne ya kamar baiwa a tsira a wannan hali don ba san shi ba shi ga nan za a cikin wannan ruwa shiga wannan kwale-kwalo to amma da shi mai imani yana yarda da manzo na Allah duka labarin da ya bada ya gane bai gane ba yarda da manzancin Allah yasa suke da da maganar Nuhu da yace wannan jirgin kira ne masu imanin suka yarda marasa imanin suna nan kan cewa Nuhu ba gaskiya ba yake bai wa tsira har suka yi ɗan shi na cikin shi ɗan gidan shi wanda ke tare da shi yace ya bude kan ma'ana dana ka zo ka hau aba ya abin saba ba sa'awi ila jabalin ya sun mimina ma kullum ka kawo ya dogara da abin da yake gani material ya dogara da abin da yake gani a fili kato shi ya ga wanda yake yana tsira ta haba baba ga dutse can kato zan hau dutse zai ni baba wannan ina dutse zauna ba baiwa shi ya dana ka zo ba yau ba ni tsira ba daga haka ba kai haka ba da bace da iyayi da kashe ne ko da mauji ya zo igiya da tukuguwa ta zo ta tarba tsakanin su iya kira iya kiran shi ɗana ka zo la su yin bayan rula lamarin yau ba mai tsira ba an ba tun da shi ba mai gama bai san maɗan halin ɗan a takaice ne can allah igiya ka igiya ruwa ta raba shi tsakanin shi ɗan duk da ka iya fatar wannan ɗan a ina ɗan ya allah ka shiga mutu da iyalaina ina ɗana ɗana iyalaina a lasu na wulisa min adalka ina wa mulkin zai sale ba ɗan gaba da ma na bai tare da kai mugun mutum ne ba mai imani ba ne ba ƙarshe da takace da Allah mai rarauka na bai kamata ba ya nemi wannan ya zama kafara ta Allah a takace ga ɗan cikin cikin bai ba bai shiga jirgin bai tsira amma masu imani suka yarda suka shiga jirgin suka shiga suka shiga jirgin ruwa Allah ya kawo ruwan kuma suka tsira marasa imani suka hallaka haka Allah ce shine fa anjaynahu wa ashabas safina mun tsiratar da nuhu da wannan yan cikin jirgi wa ja'alna ayatan lil alamin muka sanya wannan jirgi ya zamanto aya ga bayi ga sauran ɗan baya domin mai aya imma ana nihin ga hikimar Allah daga nan aka samo jirgin ruwa ko ku ita ƙuƙubar da aka zamanto aya ga ɗan baya yadda Allah yake talala ga mutane su yi ta shekantaka tsawon shekaru kuma azaba in ta zo ta gama da su da Allah ke yashi wannan aya ce shi kai wa yatin lahum anna amallahu anna amallahu da filfika mashahun ana iya daga cikin aya mun ɗauke su filfika mashahun cikin jirgi wanda aka cika ba khalaqa na min misli ma kabun kuma daga baya da maka halitta wani irin shi kenan ga nan daga nan aka samu matarkin jirgin ruwa a za kwale kwale hau ruwa kuma bai rike ba ala kullu halin dai kowanne dai aya ce jirgin aya ce ta tsiratar da masu imani ita kanta hukumar aya ce ga mai hankali yadda Allah ke talala ga mutum kaga zai kamar ma ba gaskiya ne ba ya za ka cewa ya za da annabin Allah ya nuhu a bashi kashi a kore shi yau ya komo a yi a mai duk wulakanci ba abin da ba mashi ba da suka ce inda ha annabi asin da kare wannan talala da Allah ya musu tsawon zamani da suka da suke ji kamar shi kenan ma inda ha annabin Allah gaskiya ne ai da halakar da su musamman cewa Allah bai gauga Allah iya yawa komai lokaci he lokacin yayi Allah kan ba komai ya da su har sai da lokacin azaba ta zo shekara 50 ta wa'azi ta kwan wace nuhu daga yau ha inna la yaminu bika lam kada aman nuhu daga yau ba mai imani a mutananka yau da mai imani kin an ga mai an kare a shine ne mu cewa Allah halakar da su kake nan dai kenan duk wani mai da'awa kaka tare hankalinka kai dai kai da'awarka kuma shari'a ta Allah ce Allah shaidu mu Allah shaidu mu
wa ibrahim iz qala liqaumihi i'budu allaha wattaquh dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun to yanzu da mun ji kan da'awa ce mun ji annabi Nuhu alaihi salam sai kuma aka kawo shi ma daya daga cikin ulazim na rusul cikin manyan manyan manzanni suka gogor manya wajen tabbatar tauhidi ibrahim alayhi salam kuma Allah ya ce wa ibrahima ana ka ambata wa mutananka annabi ibrahim alayhi salam iz qala liqaumi ibudullah wattaqu lokacin da yake kira ga mutanen shi ku bautata ma Allah shi kadai kuma ku ji tsoron Allah dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yin haka bautar Allah shi kadai ku bi dokokin shi yace musu shine mahi alkhairi a gare ku in kun san da haka wa wannan shine gaskiyar magana kaga ya musu kashi ku yace inna ma ta'budun min inna ma ta'budun min dunillahi awsanan wa takhluquna ifka إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون يا تكيم وأتيت إبراهيم يا جماعة إنما تعبدون من دون الله أوثانا ba abin da kuke ciki kurin kuna bautar wani Allah ne na gumaka kuma ke kuke bauta ma kuran kuma wata khalquna ifkan da hannun kirkira ƙarya da sunan abin bauta ila da hannun ku kirkira ƙarya ku saka ku saka ƙarya kace kuma shine ubangijinka ha akwai rishin hankali kwarai amma kullum idan Allah ya baka shiriya ka gode ma Allah zaka ce wani abu ne yake mamaki ya za a yi mutum da hannun shi mai hankali ya sassaka abu ya mai hanci ya mai ido ya mai baki ya mai komi ya gyara tsaf kaga a nan shi ne ma abin ya mutu ya yi gwaninta shi wanda ya abin wa ma wani kan abin wasu yanzu shi ne abin mutu kuma to idan can da kana wani kai ga a yanzu duk ci gaban da duniya ta yi da'awar ci gaba ta wayewar ɗan adam har yau ɗan adam akwai da yawa dubune ko miliyaka masu sassaka abin da hannunsu kuma su ce ila kuma suna da yawan gaske ka je india ka je china miliyan gaba suka mai nisa suka ja har yanzu akwai masu gumki ne da mai sunan gumki kuma ga wanda ya sassaka shi gyara shi amma kuma shi ake bauta ka ke na abin kudin shirya ce ta allah ka kai mamaki haka allah shi ka kuka gane gaskiya har yau suna cikin wannan wuri ya ce kuna kirkira abu na ƙariya da sunan abin bauta Allah ce ya gaya musu innan da zai ta abu nuna min dunin lamin kun da kuma rizika wannan abin da kuke bauta ta mu wanda ba Allah ba ba su mallaki ba arzikin ba ta iya ba ku ci ko sha ko su hana ko su ba ku ba abu ɗaya a hannunsu kudin shirme ne zato ne faftago inda muharis wa abu ku bayi masu imani ku nemi arzikinku a wajen Allah shi ne haƙiƙanin mai arzutawa kuma ku bauta tamun wannan Allah shi kaɗai mai wannan iko wasu kurula kuma ku mai godiya na arzikin da ba ku kaɗa ta shi da ibada ku gode mai ni'imar da ya muku ta ci da sha da kofi ɗan wa Allah cancanta ya a gode mishi ba ra'ayi bane ba ya kamata zaɓi sanka ne a Allah haƙƙin bauta gare shi haƙƙin godiya gare shi illa ga butulu wanda ya butulce ma Allah subhanahu wataala duk wata ni'ima ta Allah bawa bai sanin ta sai ta gushi yau dan mutum misali guda kurin ka buƙaci wutsari kurin ka je bar da ake kiya irin zaka san ana yi ka buga ka buga ya kiya kurin dole kana koyewa kana koyewa dole kai baka likita likita kuma aje fata ake yanzu a mai mutu ko san da musa ne wani dan uwa ya ba labarin wani bawan Allah na san shi ya samu matsala ta wutsari ya kiya an buga an buga an je likita aka ga a sa ciwo ma aiki ne abin ya yi nisa aka kawo wannan katuwa allura wannan katuwa aka daidaita daidai wurin mutsara daga gaban shi aka caka jibakarin girman allura ana cakawa fi mutsarin ka hanyar kaji hawar barci kuma da ɓarai caka shi aka tilla shi aka yi da katuwa allura amma ba la'in da ke ciki wa janar da mutsarin wala ana mutsarin ka hanyar kaji shi barci a ɗauki wannan ya fito ne ka tambayi ɗan uwa wanda ake ma dialysis da wutsari daga san ba ma yadda ake sai suke ka je likita nan da makaranta suke ta nunuwa ruwa wannan asir kaza wannan likita kaza na ruwa ta nunuwa daban-daban da wani gishiri nan da wani wane ne inda ake dan a ɗan juya maka a maka aikin da oda ce kusan tana yin maka shi ma wadannan ka ji ɗan dama-dama kayan kwana uku ko hudu kuma sai an maka kai baka san ba ma na yi kullum ka ce gaske cikin su ya ƙari ɗaya lau biye baka ba da bakin da kyauta ba abin da kama Allah kullum maka yi haka in wannan duka an kai roƙa abu ni'ima baka sanin ni'ima ce ka rasa da haka Allah cancanta ya gode mishi in mai godiya butulci ya ce kenan fafta ko inda Allah rizku nemi arziki a wajen Allah wa abudu ku bauta ta ma Allah shi kadai wa shukuru lahu ku gode ma Allah ilaihi turja'un kuma za ku kare dole ga Allah za a mida ya Allah ce gaba wa in tukazzibu faqad kazzaba umamun min qablikum وما على الرسول إلا البلاغ المبين نعم وإن تكذبوا وإن الكرة da aka muku in kun karyata ba wani abu ne ba samu a duniya faƙad kazzaba umamun min qablikum wasu al'ummomi kafin kuwa sun ƙaryatar da manzannin Allah kenan lamarin manzo na shi isarwa ne wa ma Allah rasul illa al-balagul mubin ba abin da ke kan manzo na Allah illa isarwa a bayyane isar sabon Allah kun karar in isar sabo wannan ta rage tsakanin ku da masu shari'a ne masu rabo ne samu su shari'a ba su rabon shari'a ta halaka shi ne wanzu mai wazi ya kare wanda duka mutum an idara mana wa'annan manya-manya manzanni ga matsayinsu ina ka kai mai wazi ta rikiya haka bakin ka kira ne mai rabo zai gane mara motsa tsakanin shi da allah allah bawa ne na allah in mai shirya ne mai rabon shirya shirya mai rabon shirya haka zai ta haya mutu wani ma za ka ta kira ne ka kare daga ba ma zai gane bayan kai ka mutu haka ne kawai babar ma allah kai daga yana ka aikin manzanni kansu kurin isarwa ce a bayyane Allah ci gaba أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير
نعم ابن كثير من الآيات وانا إيه daga cikin wa'azi da Ibrahim alayhi salam ya mutanen shi jan hankalinsu na gano kudura ta Allah da maganar tabbatar da tashin kiyama awalam yaro kaifa yabdu Allahu al-khalq thumma yu'idu ba sa ga cewa Allah yanda ya kirkira halittu babu inda ya gani shi kirkira halittun shi thumma yu'idu kuma shi ke sake wannan halittar ya maido ta yanda take shi Ibrahim alayhi salam ya ga haza a gaban shi ya tafi Allah kai fitri na mota Allah yaya kake raye matacce a wala mutum mai cikin albala lakin da taba da kalbi Allah ce Ibrahim baka yarda ba da baka tsuba ne ba ya ce ana nutsu na yarda kana ta kana raya amma sai in gani a gaba na ya ake kaifi ya ke ya ake ya gani a gaban shi kuma ya ce za ta labari ba kamar gani ba ne ba ya yarda Allah ya raya amma sai ya ga yaya ake abu aka ba shi damar gama ababe masu rai daban-daban kudutu aka daka a gama wuri guda kuma Allah ce idan ka gama su wuri gudan ka kira kowane gudu gashi a kwatsi da tsoka da ƙashi da gashi da kuma a cakuɗe ka kira guda kudu kace kuma sun zo Allah suna iya tina ka sa'aya kowane rai zai zo maka hankaka ne ta tabara ce me ka kira shirwa ne zo iya kallo a gaban shi ya gamu a gaban shi aka gama wannan ɗaiɗai duk aka ware a gaban shi ya gani ce lalle Allah kai mai iko ne akan kenan wannan haza ne a fili an wanda ake magana kiyama kiyama Allah subhanahu wa lalle ya jinkirta tashin kiyama tare mutum mutum ba mutuwa amma ya gwada abin daban-daban a hannun bayan Allah daban-daban a tada mutumin bayan mutuwa a duniya a yi annabin Allah maka cin bakar nan labari annabi ne guda gari na guda aka tsara aka kashi duk Allah ta gaba da duk garin gaba da gaba su gaba da sai kuma rayuwa ga annabi Isa alaihi salam ya tada mutum an mutu an tada dan kusan cewa Allah mai iko ne amma kiyama haka ya tsara kayan shi sai a kiyama za ta da kowa da kowa a yi tsabi amma gwada ma Allah mai iko ne sai a kuma bawan Allah a gabanka a tada ga Uzair wanda shi ma ai kaga ba wani sari mamaki ki iya tunanin ya za a yi mutum bayan mutuwa ya tashi iya cikin wannan tunani Allah sai kashe shi Allah mashi rashi ko kuma ba su kuma Allah tada shi Allah kuma bayan shekaru masu yawa ko man barci kurum iya tunani kaza kaza kaza kuma Allah ya ga kira sai bayan shekara 100 kurin nan damun za shi ruri ne ya kasa wani ce kun sai warka da yau harka aka mai tambaya da ma'ala tiyu ta ake nan ta ni ko na wani ko farabin wani a shekarar ka ɗari a nan ɗari da mutuwa ɗari gare ka da mutuwa a madan ka san kan abin diba abincinka da ka fito da shi na guzurin shekara ɗari Allah ce labita sannan abincin yana magana da rigowa sa a rutar musu abincin da aka ajiye da ya zo da shi kamshin shi bai canza ba shekara ɗari yadda ya zo da kayan shi haka intact yadda kamshin yake haka yake kuma yanzu ka diba shi jakin naka jakin na shi da ya da shi ga jaki na yake shi kurin a wawatsi iya kallo kai shi suka gama gaban aka yi ba hotalwai aka yi rihi hotalwai da tsoka kuma jaki tashi tsaye ba an kare ba zai ba labari haka zai zai ban labari a shi kuma muna ban labari kenan wannan allah tsarawa ne sai a kiyama zai ta da kowa da kowa amma na a duniya ya gwada ma bayan iya da ikon tara mutum bayan mutuwa isa alaihissalam ya tara mutum ba a tashi ba a koma a tambaya ya ci gaba da rayuwa cikin jama'a shi ya koma gida ci gaba da rayuwa da yanar shi ya yi ya ɗauko laka ya tun abubuwa kenan Allah mai iko ne kan kudu kwara to da kana kusan kudura ta Allah yadda Allah ke halitta kuma ya maido ta yanda take mutum inna zalika ala Allah yasir kuma yin halitta a mai da zaka jiki a wajen Allah abu ne mai sauki wanda zai mutu da haka sun ma'idu ta huwa awon alai Allah ce Allah shine yake fara halitta sun ma'idu wata huwa awon alai kuma shi ma mafi sauki kowa ne hankali ya sani kirkirar abu yake da wahala amma sake shi da wahala kusa ka hana yadda ilimi ka hana wani motar ki mota ko inji ihe mai ilimi fitar amma aka kiro daya sai na haya dubu nawa mutum mana adam ko san saki abu ya wahala kamar kirkira shi to Allah shi kirkira kari kuma shi ci sun saki me matsalar zaka kai zaka mamaki ci gaba
قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ نشأة الآخرة sai ku yi tahiya cikin ƙasa ta bude ido ta ganin ayoyi na Allah fanzuru za ku diba kaifa bada alhalq yanda Allah ya halittu iri-iri daban-daban yanwa idan mutanen ne daban-daban in dabbobin ne daban-daban na ƙasa zuwa ƙasa yanki zuwa yanki mutumin daban ga a ƙasa guda ga mutane iri-iri kular daban-daban kama da ya ce wannan kama da kila gane wannan kabila kaza ne wannan kaza ne wanda daga an gama an gama ka gani shi za ka gane shi daga halittar shi daban-daban iri-iri haka dabbobin haka mutanen haka ita ma yankin ƙasar daban-daban komi kowane jinsin halitta na ɗauka daban-daban yadda Allah ya bani halittu a sama ƙasa iri-iri ko a ruwa ko ruwa ka hau daji ka tayi daga halitta iri-iri daban-daban kuma halittun guda ne wannan kaɗai ya ce kuma sun mallahu na shakar akira kuma wanda ya ta wannan shi ne Allah wanda kuma wancan tashin da kuke gardama kuke gabewa shi ne ce zai tada bayan mutu a lokacin mai abin mamaki yanzu yanzu ba kai sai kanka bai da aka yi ni za ka wani cikin wasa kinka ta wani abin wani abin wani adam gol wata rikima haɗin adam iya ce yanzu a yi a yi to da aka kai ka shi mutum ya aka kama kai wani adam gol kan yanzu a yi kaza kaza to da ya aka aka yi ka baka ce aka aka yi an ba baban ka yi ka ba ba uka ta yi ka ba to wannan wanda ya ka canja shi ne yanzu ma ya ce zake ka me abin gari ma aka ɗaya wata jayya Allah ki Allah shaidu ya ce inna Allah ala kulli shay'in qadir kuma lalle tabbas Allah akan koma menene Allah mai iko ne akan
يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون
dan haka Allah yu'adhibu man yasha wa yarham man yasha Allah abin da ya so ke yi ba mu shiga lamarin shi shi ke abin da ya ga dama don bayan shi ne shi ya da komi da haka ya azabtar da wanda yake so ya ji kan wanda yake so a wanda yake so abin da ke so ke yi kuma wale ya tuɓa labun kuma za ku kare za a maida ku zuwa gare shi wa ma antum bi mu'jizin wa ma antum bi mu'jizin في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير الله كلمة الله يتي وما أنتم بمعجزة في الأرض ولا في السماء كودي باقوا غاقرر الله أسمى القصر ku je wani wuri ku ce kun karin Allah bai yi muku azaba bai ya kama ana ba ku ba ku da wannan dama ba ku gagarar Allah cikin da sama kasa ya ta ko a sama yan wa a wancan zamanin da ake wannan magana waye je sama yanzu ne ake zuwa sama a kan biyu a yi wata nima in ma ina kuka ji a sama ba ku gagara a sama ko a yanzu ake zuwa sama rigon ɗan wajen nisan wanda abu a duk inda yake ƙarƙashin kulawa Allah ke duk inda kuke kuna sama kuna ƙasa duk ba ku gagara Allah sai mutum ya ta kanshi eh kuma ya ce wa malakun min dunin lamin wani wala duk lokacin da Allah so ya dami wani babu da wani wali masoyi ko dan agaji zai maka maka agaji idan Allah ya dame ka naka mutum ya ta kanshi ji tsoron rai tsoron kamun Allah din da kake karkashin kulawar Allah kun bawa kake na Allah baka mallaki komai ba shi mana ba ku ba ku gagarar Allah a sama ko ƙasa ya Allah ce kar kuma والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم والذين كفروا بآيات الله ولقائه duk wanda suka butulce mu Allah suka kafirce mu ayoyin Allah ko suka ƙaryatar da gamuwa da Allah ta gobe kiyama babu ulaika yasul marhamatu wannan ba su ba samun rahamata kasan zaman kayan ta kamar ba kai ba ba su ba rahamata Allah kuma ulaika lahum azabun alim wa'annan masu ƙaryatar da ayoyin Allah da gamuwa da Allah suna tabbacin azaba mai tsanani gobe kiyama ya Allah shi gaba
فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون yan duk wannan bayanai da ibrahim sun yawa jama'ar shi ga jawabinsu ga amsarsu duk wannan wa'azin da aka yi. Allah ce fama kana jawaba qaumi ba wata amsa da mutanen shi suka bashi wannan kira da yayi illa an qalu qutulu aw harriqu kurin cewa a kashe shi ko a kona kenan ko a bige a kashe wasa cikin wuta a kona shi haka jawabin duk wannan tattaunawa mun can da ba mun kawo cikin da sauransu duk dai kai da kawowa an kai an kawo an nemi hujja babu hujja duk dai abu na ƙwarewa an ƙware ba abin gwadi kudin sai a bige ko a kashi ko a ƙona kai damu dai bayan ki hujja sai faɗa yanzu kenan kudin a kashe a kashe shi ko a ƙona shi da wuta haka aka ɗauki alƙawari na ƙona shi fa'an jahun zafin minan nan wanda kara maka nan maganar biyu da aka ɗauka a biki a kashe ko a ƙona ƙona wasu ka ɗauka sanda abin da ya gabata yadda aka hura wuta da magana dai neman jewa shi ciki kuma an jewa kuma allah subhanahu wata'ala ya tsiratar da shi daga wannan wuta cewa da musamman zana ya ce lokacin da aka jewa ibrahim a wuta ne ya ce hasibiyar lawa ne maluki ko hasibiyar lawa ne maluki ita ya hudu kodin Allah ya san mai kushi da abin dogara ba abin da yi ba wannan illa cewa akwai abin da asarkin da ya shahara duk da ba shi da tushe magana cewa mala'ika jibri ya zo ya mai tambaya kahin faɗa wuta ba ka da bukata wajen Allah ya ce a'a sani halin shi da gare ni ya warkar da kanka game da ba ta tambaye shi ya ce bai roƙon komai ga Allah wannan an ce bai tabbata ba shi da tabbas ya hasibe da wani mulki kuma Allah ya tsiratar da shi Allah bar umarni ita wuta mai konawa kuna ya na rukuni bar wuta man Ibrahim Allah ke wuta Allah ke ba damar wuta ta kona Allah ke wuta ya na kuni bardan wa salaman ala Ibrahim yanzu Allah ba ta umarni ki zama to sanyi ko yau sanyi ma yawa ya zama to cutarwa ne jaura ita wa salama ta zama to ta yi sanyi kuma zama to kun mai aminci sanyi ne mai aminci mai daɗi amma ga ala ibrahim ba shi kadai ne yana bamu za ka ci komi amma ban da shi sai ma kamar ya cikin ni'ima haka Allah ya kaddara na wuta haka ta shi ne Allah ya ce fa an jahul lahum min nar Allah ya tsiratar da ibrahim daga wannan wuta ta su inna fi dhalika la ayatin liqaumin yu'minun lamarin ibrahim game da wuta da Allah ya tsiratar da shi akwai aya abin a gani a lura ga masu imani yadda Allah ke ba da nasara taimako ga mai imani Allah ke kula da mai imani ya ba shi nasara bayan jarabawa Allah ce gaba
وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين
da ana gaman irin hanyoyi da ya bi na kira zuwa ga mutanen shi wa qal inna mattakhastum min dunillahi awthana kun riki wani Allah na gumaka abun bauta to wani abin da kun kama ba Allah ba mawaddata bainiku fil hayatid duniya soyayya kuwa bakin ku bakin duniya ne wa al-akhillah yawma zabadun badun adu bil muttaqin bakin duniya ne tsakanin ku da su ha summa yawmal qiyamati takfuru ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'da gobe kiyama za ku kafirce mai juna ba ni ba kai kai kowa ya nema rubuwa din mun shi ba ni ba ni ba ni ba kai kuma wa yal'anu ba'duhum ba'da wasu na tsine musu kullu ma dakat ummatun la la tuqta haka je wannan hizbi ne mai wancan manya haka da ta ana tura wannan wuta hizbi wancan farko Allah ya sa domin kullum za a sa shugaba wanda ya fara sawa sai kuma a turo maji wanda wanda wanda ya shi ma tura shi kowace tana tsina mai ruwanta Allah tsina maka ko da wuri har su tsina mu zan ga la'antar juna tsakanin su kuma fasa da ana jefawa suna tsine mu juna wa ma'awakum nar Allah ya da makoman ku dai yi wuta ce ba da wajen komawa in ba nan ba wa malakum min nasirin kun ba ku da mataimaki a lokacin kamun Allah mai Allah ce kuma فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم
أو أنا wannan bayani duk ibrahim da yake kusan cewa ya zamana ne a garinsu a nan ne aka yi da'awa bayan an yi an yi dai ƙarshe wannan gari dole ibrahim bane shi don bayan sun nemi su ƙona ya tsira to daga suka sha mai lahiya daga nan dai ya gaba zama baiwa a wannan gari dole a bar wannan gari shine to a lokacin nan ana baka labari duk wani abin da ake ga wanda ya bi shi kurin akwai matar shi da wannan bawan Allah annabin Allah ru fa amana nuhu lutu ya imani ba duk wani abin da yake lutu ya bishi kurin shi ne kurin ya imani shi lut wa qala inni muhajirun ila rabbi kuma yace ni zan yi hijira zuwa ga ubangijina nan damiri na komawa zuwa ga lut ko ga ibrahim an ce a zahiri iya koma zuwa ga ibrahim zuwa ga nun don shi ne kamar na sako kama cewa kowanne kin ka ɗauka abu guda domin nun bai hijira shi ɗaya ba ibrahim ya bi ne magana guda ce sai hijira zuwa ga ubangiji in wa a wancan zamani ba su da wasu mabiya a wani gari ko yan goyon baya sassa kurin inni muhajir zarabi kurin shi ne zai ta in ma'ana za shi ya samu damar inda zai samu damar bautar Allah kaɗai kun in ina samu dama shi da ta wannan yawon haifi a masar wanda ke can kawai palestine iya magana sham mai kai shi masar farkon yawo ne ake ina za a samu tabbata ta bautar Allah kun shi kaɗai a wannan yawo ne ya je ƙasar masar wanda ya samu wannan mata wadda aka ba shi ita ta saba mai da sama'ilu ko ai haidar ai a wannan tafiya ce da ke yawo na neman mazamna neman wurin zama hatta kai shi ne ga kuma inda ya tabbata ƙasar sham kenan kun tafiya ci gurin ta neman wajen bautar Allah kurin ci kenan zai mai hijira kurin zuwa ga ubangiji na innahu huwa al-azizul hakim shi kuma Allah mabuwayi ne kuma mai hikima cikin tsarin shi kin ba abin da ce gagara Allah kuma Allah komai iya cikin tsari haka ya saka kenan Allah zai ba shi mota tabbas bayan yayi hijira ne Allah ce ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة وآتيناه في الدنيا وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين
‘yan wa'anan ya dangana da jama'a ‘yan uwa da uwaye da kowa ya bar su ya yi tawaye ya koma ga Allah ba shi da kowa a duniya kenan ba shi da kowa a duniya shi kuma baiwar Allah subhanahu wataala ya mai sakamakon da bai wa wani irin shi ba tunda ya bar mutanen banza na wurai ya dangana da jama'a da dangi da komi shi kuma Allah ya mai baiwa yace wa habna lahu ishaqa wa yaqub he maka mai kyauta ta musamman Allah ce maka mai kyautar da ishaq da yaqub ishaq annabin Allah baban annabi yaqub shi kuma Isra'il ta waja'alna fi zurriyatihi nubuwwata wal kitab muka sanya muka sanya mu zuriyi annabta da ta biyo ba da ce bayan ibrahim alaihissalam zaka duk annabin da ya zo cikin zuriyar shi ne ishaq shine baban yaqub yaqub shine isra'il nace ake sai isra'il ma'ana annabi yaqub shine isra'il nace bari isra'il ke diyan yaqub duk alwakin labarin annabi dauda annabi suleiman annabi iliyas duk zuwa wurin labarin zikir wane ne ayyub duk diyan cikin diyan cikin saka ne duk wani annabin da ya zo kaga ya mai mutanen manza Allah ba shi geyin bai ya sama kasa duk an ga mutane Allah sai bai da annabi a gidan furin bangaren ishaq kuma ana tahiya ana tahiya duk annabawan annan suke karshe cikon shugaba gaba daya shugaban kowa da kowa nuna haira yana da bangaren isma'il din dai naki ne din dai gidan shi ne kaga bai wata Allah ko ya bar na banza Allah ba shi bayi na kwarai wurin wannan shi ne aka ma irin wannan ko a yau ka kama Allah ka kamar jama'a na banza Allah zai baka kamar wannan na banza wannan ko a yau kama Allah kurum kada wani ya sa ka saba ma Allah kada alaka da wani dan uwa ne aboki ne dan shi ka kubata saba ma Allah Allah Allah zai baka shi komai a komai amma idan ka nemi yardan Allah wallahi in wane ne ka bari Allah zai baka wanda shi wannan alƙon Allah ne wannan irin nashi aka bashi mun ba shi kyauta ta ishaq da yaqub wa ja'alna fi zurriyyati an-nubuwwata wal kitab muka sanya annabata da ba da littafin Allah al-taura injil zabur suf ibrahim wannan a wannan gidan Allah sarkar shi muka sanya su cikin zuriyyi annabata da littafi wa atainahu ajrahu fi dunya kace mun ba shi ladanki tun daga duniya a fara ba shi e tun daga duniya Allah zaka miki baka yaje lahira ba yace ko kuka cewa an kare a wa innahu fil akhirati lamin salihin a nan duniya an saka mai kuma a lahira iya cikin bayan Allah na kwarai haka Allah ke bayan shi na kwarai Allah ka cikin bayan shi na kwarai ina ganin kamata mu tsaya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على حميد مجيد ان wa takeice akwai matsala ta karatu da muke na mota imam malik ganin mun yi shikaya wajen hudu muna yi mun zo karshen bangaren ibada karshen mun kare ibada gaba daya za mu shiga wata ababa wanda suke gaskiya bukatar su ba kware bace ba irin sauran muna da matsala kan sallah wanda yan wani san sallah ita ce ibada wadda ake fara bincike gobe kiyama ta bawa yau mutane da yawa kullum suna sallah dai kullum aka zaɗa nai ita ce jikon tsira gobe kiyama to ganin akwai tayi da albanin rahimahullah wanda an ce a yanzu a saman ƙasa ba wani malami da ya littayi wanda ya kawo hukumsula a wuri daban-daban irin ta albani da da suka salati duk abin da alaka da sallah sallar kafara diyan da ake da dalilin da zo zai kawo maka an kafara ce daga hannu ne ruku'i ne diyan da ake yi babu littafin da gaskiya sama kasa a don haka za mu yi wani littafin insha Allah a kan batun motsa ta imam malik za mu kasu fata insha Allah kenan a sati na sama insha Allah za mu fara shi izinin da kenan wannan laraba babu shi dan zamana da koda kama an kawo insha Allah za ka da dama sai mu hara shi a satin sama malaraba talata ne zuwa akwai karatu amma bulugu mara amma mu a wurin mu da laraba satin sama wanda ya saya ya saya wanda bai samu bai saya kuma ya samu kuma bashi amma dai iya da aka gaskiya bai da jika guda ba jika guda ba kin da jika guda na kasuwa jika ɗaya ne kun bai da yawa يا إن شاء الله أيام وتنيم قال بإذن الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته